وقال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى واذكروا الله لعلكم تفلحون وقال أيضا فاذكروني أذكركم وقال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وذاك ما هو يا رسول الله وذلك ما هو يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وروى البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك مرفوعا قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقال أيضا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه وحسنه والحاكم وصححه أيها الإخوة فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء ذكر الله عز وجل باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي ذكر الله وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق إن الذنوب كبائرها وصغائرها لا يمكن أن يرتكبها بنو آدم إلا في حال الغفلة والنسيان والنسيان لذكر الله عز وجل لأن ذكر الله تعالى سبب للحياة الكاملة قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإن سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خلي وكان رجل رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت الدابة بهما فقال الرجل تعس الشيطان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه عند ذلك يتعاظم حتى يكون مثل البيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنهم قالوا إذا تمكن الذكر من القلب فإننا منه الشيطان صرعه الإنسي كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا فيقال قد مسه الإنسي أيها المسلم الكريم لا تخش غما ولا تشكو هما ولا يصبك قلق ما دام قرينك هو ذكر الله عن عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم رواه البخاري ومسلم قال ابن قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا واشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواجه من الطحن والعمل المجهد فسألته خادما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين وتلك مئة على اللسان وألف في الميزان فقال علي رضي الله عنه ما تركتها بعد ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ولا ل... ولا ليلة الستين قال ولا ليلة الستين رواه أحمد عباد الله هناك من الناس من يذكرون الله ولكنهم لا يفقهون معنى الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الحسن البصري وأبو العالية إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته من الأذكار ما, ما يملأ الأوقات فلكل حالة أو زمن ذكر يخصه ففي الصباح أذكار مخصوصة وفي المساء كذلك وعند النوم واليقظة وعند دخول البيت والخروج منه وعند طعامه وشرابه وغير ذلك من أهواله وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولا شك أن من حافظ على هذه الأذكار فإنه سيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبهذا يعمل مما اتصف به المنافقون حيث يقول الله عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ويقولها العبد كلما شعر بحاجته إلى مغفرة ربه عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأفضل الذكر وأنفعه ما وضع فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده أيها الإخوة وأسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أموا إني muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah a asirce da kuma a bayyane mu ji tsoron Allah mu bauta masa mu yi sujjada a gare shi mu aikata alkhairi don mu samu rabo lalle zukatan yan adam gabaki ɗayan kamar sauran rayayyu ne da suke rayuwa a wannan duniya tamu suna buƙatar abin da zai tallafa wa rayuwarsu domin su samu rayuwa mai inganci domin su samu rashin abin da zai cutar da su dukkanin masu hankali gabaki ɗaya sun haɗa kan cewa zukatan yan adam sukan yi tsatsa kamar yadda ƙarfe yake yin tsatsa sukan yi kishirwa kamar yadda shuka suke yin kishirwa sukan kafe kamar yadda hantsa da ake tsatsan nono suke kafewa suka ce lalle zukatan yan adam suna bukatuwa zuwa ruwan da za su sha da abin da zai yaye musu wannan tsatsa ta su shi mutum a wannan rayuwa ta gidan duniya yana tare da abokan gabarsa na kusa da na nesa ta kowane bangare tun daga ransa da Allah ta inna nafsa da amaratun bisu wanda zai kai shi mahalaka haka nan ga san zuciyarsa da shaidaninsa da haka yana da tsananin bukatuwa zuwa abin da zai kare shi dangane da wa'annan abokan gaba da wasu dan ya kwantar masa da hankali dangane da tsoro da suke bashi ya samu natsuwa to ba abin da zai kusan masa da wa'i a kowane lokaci imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala yana cewa ya ji malamin sa shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yana cewa zikiri zikirin Allah alakarsa da zuciya kamar alakar ruwa ne da kifi ko kifi da ruwa yaya kifi yake kasancewa idan ya rafu da rayuwa a cikin ruwa lalle zai halaka zai to haka zuciyar dan adam wannan addini namu ya kwadaitar da mu yadda musulmi zai samu alaka tsakaninsa da ubangijinsa ba dan komai ba dan zuciyarsa ta rayu gangan jikinsa ya tsarkaka ya rinka samun taimako a wajen Allah da dacewa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani da ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisansa akwai maganganu masu tarin yawa wanda suke kwadaitar da mumini dangane da ambatan Allah a kowane lokaci musamman a wannan zamani namu na gafala Allah ce ya ku inda kuka yi imani da Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi tasbihi da safiya da kuma yammaci Allah madaukakin sarki ya yabi wasu mutane a cikin su yace da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata Allah ya tanadar musu gafara da lada mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa ku ambaci Allah don ku samu rabota Allah yana cewa ku ambace ni sai in ambace ku Allah yana cewa lalle ambatan Allah shine ibada mafi girma kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin maganganunsa masu tsafta yana cewa akwai wasu kalmomi ma guda biyu wannan kalmomi Allah yana san su ababan so ne zuwa ga Allah kuma suna da sauki akan harshen mutum ba su da nauyi kuma suna da nauyi a mizani ranar awan aiki lokacin da ake bukatar aiki mai nauyi wannan kalmomi su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim amma mumini idan ya tuna sai ga a wuni yana fitar wannan kalma sau nawa wani ma zai ce shi bai taba tunawa ya taba faɗa ba ko kuma ya manta ranar da ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ya manta lokacin da ya faɗa yana tafiya ana buƙatar ya faɗa ko a zaune ko a kwance ana buƙata Allah ya yabi irin wa'annan mutane allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa shin bazan ba ku labarin wani alkhairi ba mafi alkhairin ayyukanku mafi sarkinsa a wajen shugabanku ma'ana a wajen mahalicinku wanda kuma ya fi daga darajarku shi ya fi alkhairi fiye da ku ba da sadaka ta zinare da azurfa shi ya fi alkhairi da ku haɗu da abokan gaba kuna saran wuyansu suna saran wuyanku suka ce wani abu ne wannan ya manzan Allah sai ce ambatan Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana ta duk mutumin da yace la ilaha illallah amma khalisan min qalbihi ya faɗi wannan yana da tsarki ya tsarki hadisi daga Ibn Ibn Malik shi kuma yace annabi ya ce fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajhallah lalle Allah ya haramta wa wuta ta tuna man duk mutumin da yace la ilaha illallah kuma ya nufi Allah da wannan la ilaha illallah sannan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da yace subhanallahi wa bihamdihi wurisat lahu naqalatun fil janna sai za a dasa itaciya ta bishiya a cikin aljanna tunda aka ce za a dasa masa shi kansa to kaga kenan zai shiga aljanna dan idan ba zai shiga aljanna ba aka dasa masa aljanna to kenan ba ta bace ba shi aka dasawa ba wanda yake nuna ke dan aljanna ne wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito kuma yace hadisi ne hasan hakim ya rawaito inganta shi ya ƴan uwa harshe wanda yake gafalalle kamar ido ne wanda yake makafan ido kamar kunnuwa ne waɗanda suke koya ne kamar hannu wanda yake shanyayye duk ba sa amfani ambatan Allah madaukakin sarki wata kofa ce buɗaɗɗiya tsakanin bawa da ubangijinsa muddin shi bawa din bai kulle wannan kofa ba saboda gafalarsa hasan al-basri yana cewa ku nemi jin daɗi a cikin abubuwa guda uku a cikin sallah da kuma ambatan Allah da kuma qira'atul qur'an idan kun samu to haka ake fata kuma dama an san za ku samu din idan ba ku samu ba to mutum ya sani lalle kofarsa tsakanin su da ubangiji a kulle take yayi kokarin budewa lalle zunubai manyan su da kananan su dan adam baya fadawa ya aikata wani abu daga ciki sai lokacin da yake cikin gafala da mantuwa da ambatan Allah madaukakin sarki saboda ambatan Allah madaukakin sarki shine sababi na rayuwa cikakkiya sai Allah yake cewa duk mutumin da ya rayu yana mai barin ambatan Allah to za a sallata masa za a ɗora masa shaidani sai fi ƙarfinsa duk wanda ya kawar da kai ga ambatan Allah to lalle zai sami rayuwa mai kunci za a tashe shi a ranar tashin alkiyama a matsayin makaho sana abdullahi dan abbas yana cewa shaidani yakan zauna ne a zuciyar dan adam idan ya dan adam ya gafala to sai ya sa masa wasu wasi idan kuma ya ga ya ambata Allah to sai ya bar wajen sai ya bace wani mutum ya kasance a bayan abin hawan annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da annabi sai wannan dabba ta yi tuntuɓe suna kai sai ke cewa shaidan ya halaka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada ka ce shaidan ya halaka ma'ana idan musiba ta same ka tuna shaidan mai wajen ka tuna ubangijinka to wannan zai sa shi shaidanin ya rinka jin ya isa ya rinka jin girma har ya suka gida ta amma idan kace bismillah to zai rinka samun yana ƙasa yana ƙasƙanta yana raguwa har sai ya koma kamar kuda wannan hadisi imam ahmad da abu dauda suka suka rawaito shi ibn qayyim ya hakaito magana daga wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa idan mutum yana ambatan Allah kuma zikirin ya tabbata a cikin zuciyarsa ya san me yake faɗa ya san girman Allah ɗin to duk lokacin da shaiɗani ya kusance shi sai ya faɗi yadda mutum yake faɗuwa idan shaiɗan ya shafe shi idan aljani ya shafe shi haka idan shaiɗan ya kusanta wajensa sai ya faɗi sai shaiɗanu su tattara su tare a gindin wannan shaiɗani nasu sai me yake faruwa ne sai ai mutum ne ya shafe shi kamar yadda muke taruwa a sai me ya samu wannan a ce a aljani ne ya shafe shi ya kai musulmi kada ka tsoron bakin ciki kada ka tsoron damuwa muddin dai abokin zaman ka shine ambatan Allah madawacin sarki hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Busur yana cewa wani mutum yace manzon Allah ya ya Rasulullahi shari'o'in addinin musulunci sun yawa a kaina ka bani labarin wani abu man wanda zan rinka yi a kullum manzon Allah sai ce la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada harshenka ya bushe yana mai danye yana mai ambatan Allah ma'ana kowane lokaci kana mai ambatan Allah ma'ana cewa shari'o'in musulunci sun yawa idan ya aikata wasu abubuwa na farillai ba yana nufin cewa ya daina farilla ba ya rinka ya zama mai zikiri amma baya sallah baya azumi baya dukkanin ibadu Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisi kursi yana cewa ni ina inda bawa na yake da suna ina tare da shi idan ya ambace ni idan ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a raina idan ya ambace ni a cikin jama'a sai in ambace shi a cikin jama'ar da tafi jama'ar da ya ambace ni alkhairi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Imam Ibn Qayyim yake cewa da a ce zikiri ba shi da wata falala sai wannan kawai to da ya isa falala da ko matsayi Ali ibn Abi Talib da Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anhuma sun kai kokensu zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda abinda ita Fatima take fuskanta na nika da kuma aiki mai wahalar da ita ta take a tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama a bata wani mai hidima wanda zai rinka yi mata aiki sai manzon Allah ce yanzu ba zan baki labari ba ko ba zan shirye da ki ba sai ba zuwa abin da yafi wannan mai hidima din alkhairi yace idan kun koma za ku kwanta akan shimfidar ku to ku yi tasbihi 33 ku yi alhamdulillah 33 ku yi Allahu akbar 34 yace sai ya zama kun yi dari a harshen ku kenan to za ku samu sakamako dubu a cikin mizanin ku lada dubu a cikin mizani Ali bin Abi Talib yake cewa tunda naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana to bin taba dare bai taba yi da bin yi wannan zikiri ba sai wani mutum yake cewa ko da daren 60 lokacin da kuka yi yaƙi yake ko da daren 60 wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito amma akwai daga cikin mutane wa'anda suke ambatan Allah madawacin sarki sai dai ba sa fahimtar me suke faɗa da san menene ma'anar zikiri ba eh shi ma yana da amfaninsa sai dai amfaninsa bai kai wanda ya san ma'anarsa ba yana jin girman Allah din a zuciyarsa dan mutumin da yake ambaton Allah ko da bai san ma'anarsa ba ya fi mutumin da ya shi ko kuma yake faɗar abin da yake ba da daidai ba Allah madaukakin sarki yana cewa waɗanda suka yi imani suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah to ai dama da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa Hassan al-Basri da Abu aliya suna cewa Allah madaukakin sarki yana ambaton wanda ya ambace shi kuma ya ƙara wa wanda ya gode masa kuma ya azantar da wanda ya kafirce masa sana hadisi daga abu huraira yana ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wata ran yana tafiya a hanyar makka sai ya wuce ta wajen wani dutse da ake kiransa jumdan sai ke sa ku tafi wannan dutsen jumdan ne yace sai dai masu kadaitawa sun wuce mutane sai suke cewa su wane ne masu kadaitawa su ne yake masu ambatan Allah daga cikin maza da masu ambatan Allah daga cikin mata sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shar'anta mana ambatan Allah zikirai wanda mutum zai iya cike lokutansa sannan banda wanda aka gaya mana wanda yake da lokuta daban-daban sai aka bar kofa a buɗe aka ce ka yawaita zikiri amma duk wani ana magana ne dangane da zikirin da yake addu'o'i ne na alqur'ani ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar mutum zai iya cike lokutansa lokacin asubahi akwai adkar keɓantattu haka nan da yammaci haka nan lokacin bacci haka nan lokacin farkawa haka nan lokacin da mutum zai shiga gida ko zai fita daga gida ko zai shiga masallaci ko zai fita ko lokacin da zai ci abinci ko abin sha ko lokacin da zai kusanci iyalinsa da sauran lokutan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu azkar a wannan wurare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wai ya koyar da mu ba shi ba yayi a'a shi yana ambaton Allah a dukkan lokutan sa lalle kan ba makawa ba shakka duk mutumin da ya kiyaye waɗannan zikirai lalle da to ai dama da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa Hassan al-Basri da Abu al-Aliya suna cewa Allah madaukakin sarki yana ambatan wanda ya ambace shi kuma ya ƙara wa wanda ya gode masa kuma ya azantar da wanda ya kafirce masa sana hadisi daga Abu Huraira yana ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wata ran yana tafiya a hanyar Makka sai ya wuce ta wajen wani dutse da ake kiransa Jumdan sai ke ta ku tafi wannan dutsen Jumdan ne yace sai dai masu kaɗaitawa sun wuce mutane sai suke cewa su wane ne masu kaɗaitawa su ne ce masu ambatan Allah daga cikin maza da masu ambatan Allah daga cikin mata sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shar'anta mana ambatan Allah zikirai wanda mutum zai iya cike lokutansa sannan banda wanda aka gaya mana wanda yake da lokuta daban-daban sai aka bar kofa a buɗe aka ce ka yawaita zikiri amma duk wani ana magana ne dangane da zikirin da yake addu'o'i ne na alkur'ani ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar mutum zai iya cike lokutansa lokacin asubahi akwai azkar keɓantattu hakanan da yammaci hakanan lokacin bacci hakanan lokacin farkawa hakanan lokacin da mutum zai shiga gida ko zai fita daga gida ko zai shiga masallaci ko zai fita ko lokacin da zai ci abinci ko abin sha ko lokacin da zai kusanci iyalinsa da sauran lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu azkar a wannan wurare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wai ya koyar da mu ba shi ba yayi a'a shi yana ambatan Allah a dukkan lokutansa lalle kan ba makawa ba shakka duk mutumin da ya kiyaye waɗannan zikirai lalle zai zamo daga cikin azzakirin Allah kathira wa zakirati kuma zai amunci daga cikin sifa ta munafikai da Allah madaukakin sarki yayi magana a kansu yace su munafikai suna yaudarar Allah sun dauka ana iya yaudararsa sa su shi ma yana mayan musu da wannan yaudara din idan sun tashi zuwa sallah sai su tashi suna kasala kuma suna yin riya ba sa ambatan Allah sai kaɗan yana daga cikin zikirai wanda ake faɗa da safiya da yamma da yammaci wanda bawa zai rinka faɗa a kowane lokaci ma idan yaji yana buƙatuwa zuwa gafara ubangijinsa hadisin shaddad bin aus manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugaban istighfari ga baki daya bawa ya rinka cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah ya ce duk mutumin da ya faɗi wannan idan da safiya ne ya faɗa yana kuma yaƙinin abin da ya faɗa cewa lalle babu wani abin bauta Allah shine ubangijinka ba wani abin bauta da tantanta sai shi shi ne ya halicce ka kai imani da haka kai bawansa ne kana kan alkawarin Allah kuma kana neman tsari daga sharrin abin da ka aikata kana ikirari da ni'imar Allah a kanka kana ikirarin zunubin ka cewa kai mai zunubi ne kuma ba mai gafarta zunubi sai kai to idan mutum ya mutu a wannan yini to zai lai dan aljanna ne haka nan idan mutum ya faɗa da daddare yana mai yaƙini a zuciyarsa sai mutu kafin ya wayi gari to lalle shi ma dan aljanna ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito Imam Ibn al-Qayyim yana cewa mafificin zikiri mafi amfanin sa shine abin da zuciya ta dace da harshe ko harshe ya dace da abin da yake cikin zuci ma'ana babu gafala kenan yace kuma ya zamanto wa kana min al-azkarin nabawiyya ya zamanto yana daga cikin zikirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi mai zikiri din ya zamanto ya san ma'anarsa ma'anar zikiri din ya san manufarsa ya ƴan uwa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya ni dalili da ku cikin mutanen da idan an ba Allah ya ba su abu za su gode masa idan kuma ya jarrabe su za su yi hakuri idan suka yi zunubi za su nemi gafara wa'annan abubuwa guda uku shine alama ta samun rabon mutum kamar yadda imamu ibn al-qayyim yake faɗa اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله suna aikatawa tsawon abin ya shafi addini ko kuma ya shafi zamantakewa ko ya shafi siyasa ko ya shafi kowane irin bangare na rayuwa wannan shi ake kira sakafa asali wanda in ka ɗauka za ga kowace al'umma tana da irin sakafarta abubuwan da ta zo ta tarar da kakanninta da iyayenta suna yi ta fuskar abinci ta fuskar zamantakewa ta fuskar mu'amala da sauransu to sai dai idan muna maganar addini babu wata sakafa da ta wuce sakafa ta addini to da addinin musulunci addini ne da yake shamil kadin wa daula addini ne da ya haɗar da siyasa ga baki ɗaya tsarin zamantakewa tsarin mulki tsarin tattalin arziki tsarin tunani duk wani abu da zaka in dai harkar mumini ne to kamar a kurkuku kake abin da ake nufi da kamar a kurkuku kake shi wanda yake kurkuku sai abin da aka bashi yayi shi yake yi baya yin abu gaban kansa yasa annabi sallallahu alaihi cikin hadisin muslim yake cewa ad-dunya sijinul mu'min ita duniya kurkukun mumini ce wa jannatul kafir kuma aljannar kafiri duk abin da yake na sakafa na taƙali abubuwan da aka zo aka tarar aka gada in har ya ci karo da addini to a wajen ka ba saƙafa ba ne ko da ya dace da saƙafa ta wurin da kake zaune idan muka duba ƙa'idoji na usul usulul fiqhi da ƙa'idoji na fiqhi da ake kiransu alqawaid alfiqhiyya sun yi dogon bincike akan wannan mas'ala ta abin da ya shafi al'ada wanda cikin ƙa'idoji guda biyar da duniyar fiqhi ta gina a kai اليقين لا يزول بالشك الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير الضرر يزال فيكم العادة محكمة قائدة العادة محكمة sun yadda da dukkan wani abu da aka zo aka tarar aka gaje shi kuma aka saba da shi a matsayin a ɗauke shi a ci gaba da amfani da shi amma in bai ci karo da shari'a ba in kuma ya ci karo da shari'a ko menene shi tilas a wancan kalar da shi a ajiye shi akwai karamar ka'ida ƙarƙashin wannan ka'ida take cewa al'ada idan ta saba wa wani nassi na shari'a to ba za a ɗauke ta a yi la'akari da ita ba la tu'tabaru al'adatu fi mukhalafati an-nass ash-shar'i wanda ƙarƙashin wannan ka'idar akwai ƙananan ka'idoji guda goma sha biyu wanda majalin binciken su sai kana karanta littattafai na usul fiqh da kuma qawaid alfikihiyya da dawabit alfikihiyya to wannan abin da ake kira sakafa kenan duk da cewa a yanzu mafhumin sakafa din ma'anarta ta dan canja kaɗan a yaren zamani za ka ga mutum an gaito shi za a yi hira da shi a talabijin sai a rubuta wannan musakkaf ne in an ce musakkaf ma'ana wanda yake da ilimi na sakafa ko wanda ya sifanci da sakafa to kusan kalmar sakafa din tana juyewa ta koma ilimi da sani in dai kana da ilimi da sanin al'amura sai a ce ma kana da saƙafa yanzu misali idan mutum ya zo yana baka musulmi ne amma yana baka labarin yadda kiristanci yake da yadda tsarin ɗariƙar catholic take da yadda tsarin ɗariƙar abin nan anglican take da yadda tsarin ɗariƙar kaza take kuma yana baka labarin yahudanci ma ga tsarinsu da sauransu yana baka labarin aƙidoji iri daban-daban sai a ce yana da saƙafa ta fuskar aƙidoji to duk da haka mu kuma masu tarjama da hausa sawa'un a kafofin yada labarai mar'iyya da makaru'a da kuma sam'iyya talabijin da rediyo da kuma jirgi da sauransu galibi yadda suke mu'amala da kalmar sakafa suna amfani da ita ne a matsayin wayewa amma ba ita ce kalmar wayewa ba a zahiri kalmar wayewa da larabci ita ake kira alhabara alhabara shine amfani da sakafa mana abubuwan da kuka zo kwatarar kuka gada da kuma irin kwakwalwar da Allah ya ba ku da ilimi wajen ciyar da abubuwa gaba ta fuskar kere-kere ko mu'amala da yanayi na ɗabi'a nesa wajen samar da abubuwa da za su ƙayatar da suka dace da lokacin da kuke rayuwa wannan ita ce habara kamar misali motoci da muke gani duk habara ce kasa aka same su bindiga warewa ce da zamanin da ci gaba na zamani ya sa aka same ta bom da duk wani abu da ka san ana amfani da shi agogo da sauransu wanda suna cewa ana amfani da kwakwalwa da kuma irin gado da aka yi a abubuwan da aka gada wajen iyaye da kakanni na hikimomi ana amfani da su ne ake gogayya da nesa kamar yadda suka saba faɗa galibin sun ce neta su a yaren musamman turawan yamma yanzu da suka da ya zama da su ake koyi galibi in sun ce neta suna nufin alƙul uliyar lati tu'minu biha to wata wata divine power wani ƙarfi da yake koma bayan wannan duniyar da kai imani da shi in kai imani da Allah a wajen su kenan in kuma kai baka imani da Allah ba baka yi imani da dukkan wani abu da ya gaibi ba to kawai abin da suke kira nesa abin da ya shafi tsawa sanyi zafi yanayi da sauransu to abin da kamar yadda malaman masana philosophers suna da addini ko ba su da addini suke fassara haba kenan suka ce ana amfani da ilimi ne da kuma technology wajen musara ɗabi'a gogayya da ɗabi'a yanzu nan sai a yi tunani a cewa mutum ya saba rayuwa a ƙasa ya zai ya rayu a sama sai a auna a fitar a shiga wannan a shiga wannan a yi amfani da basira da ilimi sai kawai a yi kumbo sai a harba mutum sai ka ga ya yi sama wannan habara ce ta samar da wannan ita ce asalin abin da ake kira da suna wayewa to kuma su kansu turawa din da kuma philosophers hatta larabawa ma da waɗanda ba larabawa ba sun yadda cewa wayewa idan ta yi yawa tana haifar da ci baya a ta haifar da ci gaba kamar yadda a shari'a muke da ka'idar kullama kullu ma zada ala haddihi in talaba ila biddi duk abin da ya fice gwargwadon yadda ake bukatar sa to zai juya kuma ya koma kishiyarsa yanzu misali abinci yana bukatar gishiri wajibi ne in dai har ana so a cikin to amma koya aka zuba gishirin ya dan haura yadda ake bukata to kuma abincin zai zama rashin test ɗinsa zai fi zama worse fiye da a ce ma babu gishiri sai ka je ma da ma ba a sa gishiri ko ɗaya a ciki ba ana so ka so annabi sallama ka yi ba annabi sallama amma an ka ɗauko sifar ubangiji ka ba annabi sallama wajen yabo sai a ce to ka yi kuma abin da gwanda ma da baka yabe shi ba gaba ɗaya a ƙa'ida ta shari'a kenan ta haka zalika a hankalta ma in dai domin har yanzu akwai muhawarar da ake yi debate ana cewa shin kere-kere da ake na zamani taimakawa al'umma suke wanda kuma bincike ya nuna cutarwarsu a al'umma ta fi amfanin su yawa yanzu ka ɗauka inda suka fi ko'ina ƙarfi na alƙuwatin teknolojiya misali ka ɗau abin nan alwulayatul mustahida america yanzu don me yasa aka ƙirƙiri bindiga ba dan a kawar asali dan ka kawar da zalunci da kuma abin da baka so ko domin kiyaye ranka daga kawo mata farmaki ko wani abu na ji wannan shine primary assignment na bindiga daga nan kuma idan aka ga mutum yana cutar da mutane za a iya sa ta a harbe shi za a kaza da sauransu to amma kuma yanzu bindiga ta zama barazana ta rayuwa ya zama abin da ake so a yaƙa kuma yanzu shi bindiga take tabbatarwa tunda a yanzu kowa yana da yancin mallakar bindiga saboda yawan technology din da ya yaɗu ko ina kowa yana da ita da kai abu ko yanzu nigojin mu nan da kai abu sai sa hannu ma ba bindiga sai jarraba wai zai harbe ta ko ka ji mutum yana cewa wallahi da America ne wannan da tun an harbe shi kuma wannan zahira ce malmusa saboda wayewar ta yi yawa da haka shi yasa mai hankali kullum yana nesa da wayewa ne domin ya rika kallo ta daga nesa sai zama ya ɗebi abin da yake da buƙatarsa ya bar wanda ba shi da buƙatarsa duk sanda aka samu ruƙi na habara ci gaban habara tana ci gaba tana ci gaba tana ci gaba to kuma a lokacin al'umma take ƙara shiga yanayi na tasku da kuma barazana wannan shine abu na biyu sai kuma abu na uku akwai abin da ake kira almadaniya abin da ake kira almadaniya da hausa shine birnanci wanda yana da bambanci da wayewa da turanci watakila ka iya cewa civilization da abin da aka ce madani to abin da ke da alaka da civil ko civilian abu civil law da larabci suna ce masa alkanunin madani to abin da ake kira birnanci a yare na falsafa shine wato iya amfani da abin da zamani ya samar da shi wannan shine birnici a takaicen takaicewa yadda za ka iya mu'amala da abubuwan da ke tare da kai wanda zamani ya samar da shi da wanda ka zo ka samu yanzu za ka ɗauki mutum duk wayewarsa da iliminsa da abin nan ɗinsa ka ɗauke shi ka kai shi wurin da ake amfani da abubuwan da shi bai taɓa ganin ba bai taɓa amfani da shi ba sai zama ɗan ƙauye duk wayewarsa a nan zai zama ba shi da birnin ci a nan ina tuna hajjin bara an kawo wani alhaji daga sakkwato afuwan ba ina so in ci zarafin yan wani waje ba ne kawai misali ne mujarradin misali cikinsa ya kumbure tun da ya zo madina ya kasa shiga ban ɗaki saboda ya ce shi bai san yadda zai ya zauna akan wannan masan ya ce in ba za a kai shi gidan da akwai masa irin na muhammadi a wato ba zai yi abin nan saboda shi a tunaninsa hatta ma yanayin masan yana da alaka da addini irin nasu da abin da yake na irin ka saba da shi shine wa kaga anan fashi da za a ce masa faqadal madaniya ah maki kuma yana da ilimi watakila yana karantarwa ma a gida don haka kasancewar mutum ba dan birni ba shi ke nuna ba shi da wayo ba za ka iya zama dan birni a nan in ka tafi wani wajen kuma sai ya zama ba ka da birnin akwai kuma abin da ake kira rashin kunya da fitsara wanda galibi da yawa muna daukar cewa wayewa da birnanci ce rashin kunya da fitsara rashin kunya yana da sunaye da yawa da larabci na zamani da na da alwaqaha fitsara ce amma akan iya fassara ta rashin kunya qillatul haya rashin kunya adda'ara rashin kunya shaitana rashin kunya duk ana iya kiransu da suna rashin kunya abin da ake nufi da rashin kunya shine aikata abin da galibi mutum mai mutunci zai yi kyamar aikata shi mutum mai mutunci ko da a cikin kafirai ma akwai wanda yake da mutunci yake mutunta kansa to yana akwai martaba ta rashin kunya daban-daban amma musulunci yana la'akari da kunya a matsayin wani abu mai matukar muhimmanci a rayuwar mutum ubangiji subhanahu wata'ala laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake kama da ubangiji amma dai yana da sifofi da suka dace da shi daga cikin sifofin shi tabbatar da ya tabbatarwa da kansa sifar ji da gani bayan nan kuma akwai sifofi da yawa da ubangiji ya sa wa kansa ko a qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su akwai wanda ma ba a taɓa sanin su ba kamar yadda malamai suka tabbatar a wista a sarta bi fi ilmul ghaibi inda wanda daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala akwai sifa ta kunya akwai hadisai da yawa daga ciki akwai hadisin bukhari wanda imamul bukhari babi guda ya ware yace babin da yake magana akan wanda ya zo majalisi na karatu sai ya tara an cika sai ya zauna a ƙarshe da kuma wanda ya hango waje a can tsakiyar waje sai ya tsallako ya kewayo ya zo ya zauna babu a cikin kitabul ilm man jalasa haifu yantahi bi majlis wa man ra'a furjatan fajalasa biha ya koro hadisin da sanadinsa tunda a cikin buhari ne ba buƙatar takhriji
a wa'ansu da ke sauran mutane sun dukkan wasu su uku wata annabi sallallahu alaihi wasallama suna tabowa ɗayan nasa da ya hango sai ya zuwa ya koma
ɗayan kuma sai ya samu waje sai ga waje ya cika sai ya tsaya a can ɗayan kuma sai ya hango kurja ma'anar bat sai ya tsallako ya kewaye sai ya zuwa ya zauna da